والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دلال ربا شيل غوث المحرم شفرة دبولة لدريبوش دارمين دا بقي bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari biyu da talatin da shida hadisi mai lamba ta ɗari biyar da ashirin da hudu kawai misali kai idan ba ta ɗari biyar da ashirin da hudu da biyar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in daidai za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in da ɗaya a wannan masallaci mai albarka na hudai fata bin yaman mafi yallahu ta'ala an kuma a kungiyar gandun albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki a haka zama muna cikin littafin allu'ulu wal mardan fi mattafaqa alaihi shaytan inda yau muke cikin kitabu fadail sahaba yau za mu daji babi na sha hudu babu fadail Fatima radiyallahu anha babi ne da zai magana akan babul Fatimatu bintin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wato zai bayani akan da na Fatima yar annabi tsira da annabi Allah tabbata gare shi shi za masu iya magana suke cewa duk wanda za a ce wa yar baba to ba ta shiga ban ma yar gida annabi ba ƴaƴan annabi su ne ƴaƴan baba duk wata yar baba in dai ba yar gida annabi ba ce to rabi da rabi to Fadima ta bintin Nabi sallallahu alaihi wa sallam Fadima yar gida annabi kira da annabi Allah ta tabbata gare shi الحديث على حديث ألف وخمسمائة وواحد وتسعون حديث من لما تدعو لا لتريد لدى التسعين لا عن المسور بن مخرمة عن قربون بمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه عن ابن شهاب شيكما لقى ابن شهاب يتأنى علي بن حسين لليس سيدنا علي بن حسين وكنا علي بن العابدين يوا حدثه يا زنت da ya bashi labarin cewa Allah mahila qadimul madina a fahimci zancen sosai yace lokacin da suka zo madina min indi yazid bin muawiya lokacin da suka baro gurin yazid dan muawiya a wato suka baro makkala husayn bin ali gurin da aka kashe ta yin na sai da dan ali bayan wato abin da zai faru ya faru fi rahmatullahi alaihi wato jin kan Allah madaukakin sarki ya tabbata da sayyidina al-Husayn bin Ali laqiyahu al-Miswar bin Maqrama Miswar bin Maqrama ya hadu da Ali bin al-Abidi zikan sayyidina Ali فقال له سيدي بشي هل لك إلي من حاجة kana da wata bukata gare ni hallaka ilayya min hajatin ta'muruni biha kana da wata bukata gare ni da zaka umarce ni da ita fa qultu lahu dinati dikila yana da babu fa qala lahu dinati hal anta mur'iyya sayfa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam waye mai tambayar miswar bin makrama yake tambayar aliyu زين العابدين في في الأدم وعقيدة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم shin za ka ba mu wannan takobin da annabi jira da an ce Allah tabbata gare shi wadda take hannunka fa inni akhafu an yagli baka alqawmu alai yace ina jin tsoron kar mutane su rinjaye ka akan su kwaci da ya san me yake faruwa a lokacin kar a zo a yi ba rinjaye a kwace wai mullahi na rantsi da Allah ko wa aimul lahi ko waimul lahi la ina alaita ni in ka bani la yukhlasu ilaihim abadan wannan takobin idan ka bani ba zai taɓa zuwa hannunsu ba har abada in dai ka bani hatta ta buluga nafsi in ka ga ya je ko tublaga nafsi sai dai idan an ɗaure da in dai ka ga ya je hannun to kace da akai amma in dai da raina ba wanda ya ce karba inna ali bin abi talib khadaba ibnat abi jahl kun ga ya gama da zancen fulso sai dai hakika sai inna ali da abi talib khadaba ibnat abi jahl ya nemi yar gidan abuja ne wannan gida Abu Jahil din ana ta kawo sunaye malaman da suke gari wajen suna uku suka kawo akan sunan da wasu ka ce sunan ta Duwayya wasu malamai suka ce sunan ta Jamila wasu malamai suka ce sunan ta Aura malaman tarihi wayannan sunaye uku su suke yawo Duwayya Jamila ko Al-Aura Aura ga gama kauni yake mai ido daya to wannan sunayen uku shine ake faɗa nata to sai ake ba da labarin sai da Ali yana son ta da aure an ji labari ka san mata yanzu nan za ka ga labari da je musu to an samu labarin cewa sai da Ali yana neman yar Abu Jahl da aure ala fadi wa alaiha salam kuma ga na rafa da wata ce matarsa zai kawo masa ita zai kawo ta a matsayin ne kishiya abokiyar zama fatamitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khutubu an-nas fi zalik yace ni da kulli na naji annabi ya hudo ne mutane hudu ba akan wannan qadiya cewa sirgin da yana neman yar wato makiyarsa zai hada kuma yadda tana karkashin sa tumeti tete wato alamin barihi hada akan wannan mumbarin da sai nuna mumbarin sa a Madina wa ana yawma idin muhtalimun yace a lokacin dan ka gane ya rike tete lokacin ma na fara mafarki na balaga dan kara ce ai kai yaro ne lokacin tete na balaga da hankali da fakala me annabi ya fada a hudu ba yace inna fadima ta binti ku saurara ku fadima da gari ne take wa ana khafu an tuftara fi diniha annabi yace ina jin tsoron kada a jarrabe ta a cikin ta kai ne ka san abubuwan da yake faruwa tsakanin mata idan ba ita kadai ba ce su biyu ko sama da haka haka kawai ke nan zai taraya musu abubuwa su kai to annabi ne sai Allah sallama yace ina jin tsoron kada a jarrabu Fatima akan addinin ta dalilin zuwan wata thumma zakara sihran lahu min bani abdi shams ku gano wannan dalili sannan sai annabi bayan ya faɗi wannan sai kuma ya faɗi ya ya ambaci ɗaya daga cikin sirkansa wanda yake da kabilar Banu Abdi Shams shine wa Abu al-As ibn Rabi'a mujin Zainab na san ba za ku manta labarinsa ba abul as ibn rabi'a mun yi labarinsa musamman a wurare gaba daban-daban me ya faru da shi kalama ba abul as ibn rabi'a mutum zainab mahaifin yana aliyu da umama ko ƴaƴan da suka haifa kenan dama da da nana Zainabu ita Umama ta girma amma shi Aliyu bai ku shekara goma sha hudu ba sha biyar sai mutu ita ko sai da kai zamanin Muawiya shi kuma Aliyu zamanin Annabi ma ya duniya dan gidan Zainabu me za ku iya tunawa a kansa yakin badar abin da nabi su a duniyar cewa suna tare lokacin da annabi ya yi hijira ya koma madina tunda mijinta ba musulmi ba ne shi bai yi hijira ba kuma ya biyo tawagar da za a yaki annabi to Allah ya rawaje zargi ya sa kai da ya fada cikin bulzunonin yaki to shine hijira na Zainab kowa yana turawa da kudin fansa abinda za a fanshi dan uwansa ita ba ta da komai sai ta dauki zarkar da na Khadija ta ba ta lokacin da za ta tare sai ta aika da ita tana aikowa da ita annabi yana ganin wannan sarkar sai nan da nan hankalin da ya daga sai ya kirawo ku duba ku ga yadda ake shugabanci waɗanda suke kula da wannan fursunonin yaƙi sai ce za ku iya yin alfarma ku kyare baiwa Allah nan ku sakan mata mijinta ko mu haɗa mata da sarkar ya tafi ko kuwa za ku rike in ma kun rike yana cikin bai mimma ba Allahu alaikum sai suka ce ba kuma ya rasu da Allah aka bashi sarkar sa sai ya ce dodo ni alkawari da kai abinda nake so da kai idan ka je maka ka je ka sako min yata ka sako min yata ta dawo inda dai kai ba musulmi ba abin da zai burge ka da ya je da ya je ya koma maka kuma sai ya ce tafi gidan sai suka alƙawarin wanda za ku da hadisin annabi ya na tuno wannan abin da ya sa annabi yake tuno shi cewa yana tuno wannan sirkin nasa yana tuna irin halittin da ya ba duk da cewa annabi ne ya fara ba amma ne mutum ya samu dama ya kudu matarsa suna zaune lafiya lau kawai sai jiki da ya san cewa kuma idan ta dawo an rabu kenan duk da kai ba musulmi ba ne saboda haka yi sako ta ta tau ta zo ta zauna a haka har sai da an sallame shi yanzu ko bai musulunta ba har sai da aka zo wata rana zai dubi da harisa suka tafi annabi ya tura su a matsayin sariya suka tafi sham sun dawo daga yaki kawai suka yi kasimar da shi kuma abin da yake yi abul as shine dukiyar mutane yake karba kamar yadda na naka da take ya je musu kasuwanci ya ka karɓi dukiyoyin mutane da yawa a hannu saboda haka zai dubi da harisa yana komanda ya ce da Allah ya hada nan ba da kai ba suka ci sai Allah ya taimake shi ya ya samu da a yi ce amma ba duk dukiyoyin suka kwaci to anan kun ga zai dubi da Abdul Aziz bai samu ta zama ba domin duk mutanen da suke maka ba za su yarda da shi wajen ya biya su kuɗin ya karɓar musu dukiya to sai ya rasa yadda zai hankalin sai ya yaki to shi ne lallaba ya biyo dare ya shiga kultu ya kulle fuskarsa kawai cikin dare sai afta kawai sai zainab sai ganin ta dai a gaban ta yace kin ji kin ga abin da nake na ji ne ne mara daɗi domin kowa ba zai da waje na biya dukiyarsa to ita kuma ta san ba ka bar mata da miji mala sai ta tashi sai ta ga annabi alaihi salatu wasallam tace na ba ki kariya ya ki gari gata ko amma hali ma ya tayi wani kada ajal na man ajal ya umma hali saboda haka ita ma ta ba da kariya tace yana da kadinka kuma a musulunci idan ka ba wani kariya ba abin da za a yi wa ana fada ana fadan musulunci ne ma kirista ya fado gidanka in kace to na ba shi kariya ba wani ba da taba shi amma da yake fadan kabilanci ne da jahilci kai ba zai zubo na ba gida wallahi bare kuwa to saboda haka annabi ya fito masallaci yi wa mutane bayani yace ga halin da ake ciki yaya suka tattaro dukiya gaba ɗaya suka bayar da aka ba ya koma yana zuwa ya ba kowa dukiyarsa yace kowa na bashi abin da suke ce ka kowa ma bashi suka ce kai mutum ne dawa mai rikon amana mai alƙawari mai komai da yake to ina ce da muku cewa da ke yau musulun da zan shi ne dawo yin musulun da shi ne ake magana a kan cewa da ya dawo bai za ba a ƙara ɗaura aure ba kawai da ya zo matarsa aka wake rike a banza shi kenan suka dora wannan shi ne abu al'as ibn rabi'a to shi ka annabi baya mantawa shi wannan suka alƙawari in ana magana akan suka alƙawari to ana ba da misalin sa to kun ji abin da annabi ya to shi ne zakara tsiran lahu min bani abdijam sai annabi ya tuno wani sirkinsa daga kabilar banu abdijam ta gaira da alaka da wa ba da annabi alaihi salatu wasalam a daidai abdijam yawwa fa'adna alaihi bi musaharati annabi ya yaba ba dangane da sulkul takarsa haka ake so in kana da sulkai su rika yabawa zaka ga an tashi magana sai ai wani a ba wani ba da ka fi kai kuɗi a cikin sulkan gidan kar ka zama da an faɗe ka za a ce kawai dai hakuri ake da kai kar ka so ba eh akwai sulkan da kawai hakuri ake da saboda an riga sai rika dana kawai ya zami an zama ɗaya amma sai ka ji shi zirgin ma ya ce ai ba ki da mutum kar ka zo ba ka zama zirgin da nauyin ka ma ake to shi sai ai zaku ga ɗaya daga cikin su kuma musulkan manyan kana zan ka samu wannan to kai ma ka nemi zirgin da za a yi haka dan duk zirgin da ya zo yake gadara yana jin cewa yana da kuɗi duk abin da ya faɗa za a yi gobe zai girmama ku ba wallahi ba zai girma ba dan gani zai yar ma su yayi kana sai yace haddathani kun ji abin da annabi yace yace yayi zan tare yin mun tanti ciwa abul as fata na kare kuma yayi mun gaskiya a zanta ya hayya wa wa'adani yayi mun alƙawari fa wafadi kuma ya cika mun alƙawari ka yi kokarin ka samu kyakkyawan yabo a gurin su da kanka yadda in ka ɗauko a wani ma sai dai ka ga ana rigima kai ka bar rigima ba kai da gidansu ake buga da ita ka ji ana in ba ke yadda ba za mu tsire muku wallahi a gidansu domin an yadda kai mutumin kirki wadai kuwa wa inni lastu harimu halalan kun ji abin da annabi ya ce yace ni ba da haramta halal domin ƙara aure halal ba da haramta halal wala uhillu haraman sannan kuma ba da halatta haram walakin sai dai ku sani wallahi la rantsi da Allah annabi ya rantsi yace la tattami'u binti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa bintu aduwillahi abadan yace la rantsi da Allah har abada yar masoyin Allah da yar masoyin Allah ba za ta hada da barba ɗaya ba yar masoyin Allah da yar makiyin Allah yake ba ta ba haduwa ta bar ma ba kun ga abin da annabi ya hana kawai wannan shine a hada wa wato ita Jamila ko Juwaidiya ko Aurawu da Nana Fadila domin inda matsala za ta faru in wata ran matsala ta faru in ba kuma ta ba a yakin barin ita baban Juwaidiya ko Jamila aka yi aka kashe shi shi Abu Jahil ana aka kai shi kuma idan aka zo zama ita wannan in zama ya zama ta san cewa baban ta ne yasa aka kashe kuna fahimta wata rana da yake sakin zance kuma taba na da fadi ba taba annabi taba annabi kuma kafirci innal ladina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah ka'ida kenan dama Allah shi da da Annabi alaihi salatu wasalam shi wace da Allah take tabbatuwa duk ran da ta zo kawai ana bugawa ta ga yana da ba da magana magana ai za ku san yadda kigiyoyi suke faɗa ne ko a zo a rike inda zance kawai ana yi ai gwara ni ba masu kaza ba ne me kake nufi kenan mafhumul mukhalafa to shi za a kai wato ɗaya daga cikin hikimomin ke annabi ya ce kaga annabi bai hada bai haramta halal ba shi dai kawai wannan din ce bai yadda ba amma sai da yana da damar ya auro wata amma ba da ya abuja ne banda yar abu jahil ya koyarwa zai aura ya ce aure amma banda ya yi irin wanda zai ce yin shi za a samu matsala shi ma da ya tare da ya ji wannan da ya zo gaba ɗaya ma sai auren ya fita a ransa kuma a lokacin bakar kuma da ita wannan dabilan musulma ce musulma ce a wannan lokacin musulma ce eh tujar da aka kalla kai ma ka ga wani lokacin za a zo mutum ne zo ya dauko aure za ka ga wani sirkan sun ce duk ba za mu hada ka aure ba amma dai ya kamata ka ƙara duba a duba shi ne malamai suke cewa wannan abin yanzu ya shafi kowa duk wanda za a auri yadda kawai jira zargin da yake in ba in da yake ya za ka yi mata sabon a bada suka ce ku dubi ya kita annabi shi kadai kai ba ka da ikon ka hana a karawa ya kare domin ka haramta halal kenan sai dai idan wani abu ya fito na illa to ayi bayani wani abu da zai iya faruwa na illa ayi bayani amma malamai wasu malamai sun ce kususiya ya shafi annabi ne kawai ne za mu koya daga jin hadisi na farko fadilatu fadima radiyallahu anha fadalan na da fadima Allah ya kara masa yadda wa shiddatu hubbi nabi sallallahu alaihi wasallam laha da yadda annabi yake tsananin sanda na biyu tahrimu aliyati adiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam cutar da halar haramcin ko haramta cutar da annabi alaihi salatu wasallam na uku ikramu man yantasibu ila alkhair aw sharafi aw ziyara girma wa duk wanda aka danganta shi da alheri ko wata martaba ko addini in dai mutum yana da wayannan ɗayan uku to a girma ba na hudu i'tina'u sahaba bi adawatin nabi sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai suke kulawa da duk abin da yake na annabi kaga wannan da yazo magana ta kofi yayi duk abin da ya shafa annabi ba sa wasa ne hadisi na gaba الحديث عن وقوت مئة واثنان وتسعون حديث لما تجود الحديث تسعين عن المسور بن مقربة قال مسور بن مقربة يتي إن عليا خطب بنت أبي جهل سيدنا علي يا نيمي ير أبو جهل ita ce juwairiya ko jamila ko kuma aura'u Fadima na ita ce ne kaga wannan sati kusan Fadima muke ta bayani ranar Juma'a a ranar Asabar ai mun yi maganar ta mun yi maganar da dalilin da yasa ake ce mata batula batul Fadima ta batul sai ba wuce ce batula Rana Maryam mun san da yasa ake ce mata batula ko saboda rajin aure amma na na Fadima ba mun yi bayani saboda kasancewa ba ta da karini kowace daga cikin ƴaƴan annabi alaihi salatu wassalam tana cikin littafin annabi domin shi ya binne su amma banda na da Fatima ita na da Fatima ita ce ta Allah ya bata ladan hakurin rashin mahaifi to shi yasa ake ce mata wasula dan qita'iha anil qari wannan shine dalilin to fatamitu bi zalik ko fatami abi zalika fadima na na fadima sai ta ji labarin haka ta ji labari kaka yi mamaki yanzu ko ba ka ko ba ta bincika ma waya ba ta samu labarin da yake ba ba suna da channel mata a junan farai kwa kana fara satin za ta ji labari kaga ba waya amma na na fadima ta ji labari cewa sai da alera neman juwairiya ko jamila ba ta ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka tafi gurin annabi wa qala kati ya rasulullah yasumu qaumuka annaka la takbabu fi ibadatika mutanen ka sahabbai suna riya cewa suna cewa domin azamu mun ce a tafsirin wani wato da'awar da kafaru Allah yi ba'adu da muka zo muka ce za'ama yana nufin qala yawwa tana zuwa da wannan ma'ana za'aba ai kala la'amal ladina kafaru ai alal ladina kafaru yawa Allah yi ba su saboda haka idan aka ce wani yanzu an yayi ya kulu kenan yanzu mu kaza wa kaza a larabci to yana cewa kenan to yana cewa wato mutane suna cewa annaka la tadbabu li banatika kai ya rasulullah ba ka fuki ko me za wa yayanka ba ka za ba wa hada aliyun nakihun binta abi jahl to ga sai da da nan zai auro yar abu jahl inda an ce sai abin da za wa yayanka ba ka za ba ka magana to ga sai da ali zai aure yar abu jahl ko ka saboda kiji ya je mata bata ba ta yi miji na ba ta yi aliyu kai hakuri za ka ƙara aure komai za ka ji yawwa komai kai hakuri kawai ka rufe kanka ce ta duka duk inda zai samu sadaka eh kai dai ayi auren kawai shi kenan bare kuwa wannan shi ne ka ji wani akarar bana ko ta ɗayan ma babu ya Allah ya baki ban ƙara ko ta farko ba bai ba to sai na na fadi ma ta faɗi wannan fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya miƙe annabi da jin wannan ya miƙe tace fa tamitu hina tashahada kawai sai na biyo shi lokacin da ya kudu wasu lahada tashahada shine inna alhamdulillah nahmaduhu ko alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu da ana fada ko kace inna alhamdulillah ko kace alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ya kuli yana cewa amma ba'd bayan haka bayan yabo ga Allah da salati ga annabi kenan yace to an ka hadu abul asidi na rabi'a dan Allah kai kokari ka zama irin abul a cikin sarkan ku dube da annabi yake ta maimaita kalmar bawan Allah yace na aurawa shi kanka sai da wannan ai zai ji wato kalmar ta kirwa ka je gaban sirkin ka sai ka jara fada wani tare aka daura auren ku kai da shi da aka ba ku yaya amma idan ka zo ana magana sai a ce wane dai kaza ku da fara magana a ce wane kaza ya zaka ji ai wane ba ana samun wannan matsalar aiwa da Allah zai masa albarka kullum irin wannan kalmomin ya zaka yi saboda haka akadu abul asbi ne rabi yake na aurawa abul as dan rabi ba dabe yayi min zance wato magana da yazo ya faɗa mu zancen da yayi wa sadaka ni kuma ya ga gaskiya zancen wa inna fatima ta baz'atun minni yace bar ga fatima tsoka ce a cikina tsoka ce a cikina wa inni akrahu an yasu'a ina kin duk abin da zai muna da mata annabi baya yace wallahi zan ya kare annabi ya rantsuwa kuma yace na rantsi da Allah ko bai rantsi ba gaskiya yake faɗa ko to kuma ya rantsi da sauki لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله da ƴar manzon Allah da ƴar makiyin Allah ba za ta zauna a kabar ba ba wanda ake so a zauna da yana al'ada idan har zai yi kyauta ko mutawa duk da ba za ta annabi ya rasa ba za ta haɗu ba in dai ka kawo wancan cuta wata ta wuce shi ne kawai inda rajulin wahidi yace a gurin mutum dai kaga nan sai ka yi nakira ana nufin ba wai kai ba duk wanda zai irin wannan dabi'a annabi ba zai yarda da shi ba misali inda tambayar da zamu inda Abu al-As ibn Rabi'a ne shi ma yazo suna tare bayan ya musulunta da Zainab sai zo zai aure da Abu Jahl annabi zai da domin ga komulan ya ce ba za ta ta inuwa ɗaya ba ƴar annabi abin da yake kenan ita ma kuma Zainab ƴar ta inda ka yi nawa Usman ibn Affan in dawo gurin wanda aka ba shi shi ma ya zo ga Ruqayya yace bari a wurin ƴar Abu Jahl annabi zai da ba zai da fataraka Ali ibn Khidwa daga sai da Ali sai da zuwa sai kawai aka ji ya dauke wuta gaba ɗaya lambar ma an goge lambar dalilin sol a an fata aka ce sai na alibi ai ba wani miskul ya wajire layi gaba daya ina miskul zai shigo daga nan sai na alibi ƙara magana aure wace da ta duniya a nan kuma in kakkara da tarihi mun biya da ku a isbatun min tarihi za ku ga aure mata da yawa har sun aifi yaya ba daga nan ya ci gaba ya yi auren kuma wasu da yawa ma ba kuma ɗaya ya rika tsaya ba ya har haɗa su amma da na Fatima daga nan sai hakura ma da maganar gaba ɗaya wayan abubuwan bai shi ne abubuwan da ya kamata mu rika koya wani abu da nake ta kallo kwanan nan a a social media ce nake wato wasa wasa ne duk kallon mu ƴan mata gaba ɗaya actress ne ake cin ke bin ba za ka gane ta iya bin ba zai bikin da ya ko ba ka bane duk azoji ne ya zun ba su iya da mila mai gudu bane dukkan nan ba duk kansu su iya sai buki ya ta sun sai ka gani sai a samu wani dan kare ne zo yana mata haka yana miƙa mata hannu wai waka yake ita ma ta ne mata haka duk sun iya sai dai kar a kuma kuma an ce wai Allah wai an ce da kuturu Allah ya lalace ka yace na nawa kuma shi yana ganin jin ne zama kuturu da ba Allah ne yake maka yace na nawa kuma ka gani Allah ya tsare to kaga daga ne hakura amma daga baya yayi aure sosai الحديث عن وقمت بها وأن ما يؤخذ من الحديث إلا لو أنت جيت عشان يسامع حديث ندبودي وقمت بها وثلاثة وتسعون حديث ندبودي دليل يلتسئل أنا عائشة رضي الله عنها أقرب لك أنا عائشة وفاطمة رضي الله عنهما ألا يكارى مجيدا أنا عائشة أنا عائشة تتي أم المؤمنين والمؤمنين قالت تتي إنا كنا أزواج النبي sallallahu alaihi wa sallam mu mun kasance matan annabi alaihi salatu wa sallam a inda hu jami'an muna gaban sa gaba ɗayan mu kun san ba abin da namiji yake so ya kira yana da bata biyu ko sama da haka ya ga an zauna gaba ɗaya kawai yana kan kujera yana muni to annabi na zaune dukkan su sun ci tarar nan duka domin tara ne a lokacin aisha ta hada tara ne banda guda biyu ko wannan sun bar duniya da nana Khadija da Zainab bintu Khuzaima yawa saboda haka dukkan su suna zo lam tughadar kulli minna wahida ba wanda ta rabuwa a ce wata tana wace wace wata tana daki ba dukkan su suna zo daya sun kana annabi da zo ne ba wani abu ne mai daɗi musamman idan kansa a ɗaya ba fitina fa aqbalat fatima radiyallahu anha tamshi ko alaiha salam sai ga na fatima ta zo gidan ta to tana tafiya ta zo gidan mahaifinta tamshi tana tafiya la wallahi yake la na na ja tace a a wallahi la rantsi da Allah ma ta fani ta tuha min mithiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata ba abin da ya kuya da tafiyar ta da irin ta annabi alaihi salatu kawo da kawo da ta to kai ka dauka annabi ne to ai da baya ce bada atul minni ai ina atul minni wani yanki ne daga gare ni tafiya komai irin na annabi ne falamma ra'a annabi da ganin ta rahaba sai mata marhaba shi yadda suke larabawa mutum zai tashi rungumo wanda ya yi welcoming dinsa saboda haka yi mata marhaba ali yake marhaban bibnati sannu da zuwan shi ya da shi ne abin da ake gayawa ake gayawa mata iyaye ai duk lokacin da za ki zo gidan ki ga baban ku na fata rai to karki kuma zuwa ai kamata a lokacin da yake shigo gida mahaifin ke gaske murna kun zauna lafiya ko wani lafiya ko ya tambayi wannan wata kila bayan yana zo ya ce zo ki zauna da wani labari ne irin wannan abu yana da muhimmanci a tattauna ta rika jin kamar a gida take kwarai kuwa ba wai a zo a kan muturai ba ina dan ya ba ta wata kila ba a son dole ana buƙatar lalle idan ta zo gida a yi maraba da ita kuma a ji me yake tafa da ita a yi hira da ita ta rika jin kamar tana gida sannan ta tashi tafiya kuma a raka ta wataƙila da dan hali ba a bata kuɗin mota shi kenan wurin wannan yana da daɗi gaskiya sosai kuma yana da tuji ga tuji nan muna gani yana da asali amma za ka tsoron zuwa ma gidan su ciki saboda matsaloli duba a san irin wannan gaskiya annabi ya ce ma da Allah da zuwa kiyata sun ma adilata a hanyar gidi ya ce zona duk ga matan a zaune kun gane karatun aiki duk suna da zai ya wuce da damansa ya ce zaune a nan shakkar rawi ya ce ko kuma wato a wa'an kimani ko a hagunsa sun mata ra'a sannan sai annabi ya dan rana mata magana a kulli ya dan gaya mata wani abu kaga duk wa'ancan matan za su zo su ji da aka ce fabakat bukaan shadida an dan yi mata rada kawai da ga duk mata suka ga tana kuka kar ku manta lokacin da aka aurar da Laraba da wake kar ta nawa ne ki kar ta nawa ya salam na ko za abin da nayi wa mata aure ke satin nan muna muna muna muna karanta adabu da hukumar da aka zo gabar wata tambaya da ne sai kawai sai na raba da dawo na ce ya ji ba abu da ka in dai ba san wannan ai akwai abubuwan da in ya shafa annabi su gaba ɗaya narkewa suke yi shekara ba da ba nawa shekara ta sha biyar sanda aka aure da ita gaba ɗaya sha biyar kaga tana tana SS one kenan ko SS two. Eh, to. To sai yake, falamma ra'a uzna da annabi ya ga damuwarta, ya ga ta damu. Tara hasaliya, sai kuma yi mata ra'a karo da biyu, sai kuma ɗan gaya mata wani abu. to a ina ba hauke ya samu cewa mai rada da wuta ko ba a bada yawa kun ji ba hauke yana da wuta technology da yawa da za ka kwanan nan a gida ce sai mata gida ta ce mun ta tun da nema ta ce mun wai an ce rana asabar ta ce mun an ce ba kyau ba kyau yi mutum ya mai da rigar sassan ma sai nace ba aya ba hadisi amma hikima ce ta bawo nace kin san dalili nace a nace dalili shine shi ba hauki baya so ga an mulaka ta kaya wannan kayan da kike hakura da shi akwai wanda yake ka ba yanzu EDB ne shi ne hikimar sa shi ne yake cewa ba shi kuma haka ne lokacin da zaka dauka kaya kana jin ka gaji da shi ka ba wani haba malam ai idan ya tafi kauyen sun wani ma abin nan sun yanzu gidan ka zuwa da shi kai kana jin cewa ka gaji da shi in ya saka shi wani daɗi yake ji to shi ne hikimar bahaushe da karka wulakanta kaya in dai ba zai saku ba ne to ka ba wani shi kuma a lokacin sabo ne a gurinsa na? a ai ba za a ce yanzu nan an hana albarbazaranci an hana ruwa misali ai watakila wannan sun da kage ya iya wannan sun ban watakila shi shadda sabuwa yake ba wata kyauta shi yana ganin a fahimtar sa ya ba wa wannan ya wulakanta wani ai akwai mai wannan fahimtar cewa ya dau wannan tun da jiki ba zai sa ba domin ai annabi ya ce in zaka bayar kada ka bada abin da kai ma kana ya mutse fuska Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko kaga ko bai wannan fahimta yana ganin idan yayi haka kamar ya wulakanta mutum wani ki kuma kawai ki ba gurin sa ina a gurin sa ai ka girmama shi yanzu shi ma za a kyauta damar sa ko wata kila saboda wannan kaga da a ce ke zira ce sabuwa yanzu yanzu rika goge goge da ita ai wannan sai a ce almubazali ko iyali sabo ba ɗanka ba kawai saboda ya tsufa kawai zo ya ta goge goge da ya mai da kira a gidansa daga nan zan ya ba shi a shi ne almubazali to bari ku ji fa idza hiya tadhahaku annabi ne mata ra'a karo na biyu kawai sai aka ga tana dariya fa qultu laha sai nace da ita ana min bayyana nisa'i na na ta ce sai ne wa da ba ce za ku wata nace sai ne ba da ba magana ina tsakankanin mata mu mu tara kowace daga ciki to duk sauran sun ya ta da ita duk suna je ta duk suna kallon ikon Allah kawai ita kuma na da Aisha tun da karancin shekaru sai ta kasa hakuri saboda haka take ina tsakankanin mata tsakanin matan annabi ana min bayin nisa'i tace ka saki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sirri yin bayyana tace annabi ya kebance ki yayi sirri da ki a tsakanin kina tsakanin mu annabi yayi sirri da ki ثم أنت تبكين في مكبة الأفوك فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها دع النبي يميكي سينا تنبيتا عما تاركي سينا سيوا فاتوا ميتي ميتي عندنا نايجا تسي ميكي ميكي ba ta iya hakuri ba tana ganin ita ga ta amarya kuma an ware ta mata wani zirri kana sai tace ma kuntu li afshi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisirra tace wallahi ba zan fitar da sirrin da annabi yayi ba annabi yayi sirrin da kuma fada tace ba zan yi ba balan ma tu biya aisha ba ta manta ba da annabi ya bar duniya ku ji wani kiwa da Allah ya rinda mata da ya bar duniya ba mutum ke da wace ina ga kuma kijiya ce shi sa suka kaza hakuri lokacin da wato ya shiga ɗakin ya yi wanda zai riba da hariwa ba a hannun lafiya. Ki za ta kasa kuri ta da hafsa. Saboda haka lokacin da annabi ya bar duniya, kultu la sai nake da ita bata manta ba. Tace azamtu alayhi, azamtu bi ma'ana aqsamtu alayhi, na rantsi. Ai rantsuwa dai. Tace na yi rantsuwa. Ashe bata manta ba. bima ni alayki min alhaqq dangane da abin da yake nawa a gare ki na haƙƙi kin ga rarrabi ta san cewa mutum ya rantsuwa za ka kubutar da rantsuwarsa ina da haƙƙi a kai ki kubutar da shi daga wannan rantsuwa lamma akbarti ni lallai to da yanzu kamar yanzu lokaci yayi da za ki bani labari tunda yanzu baya ya bar duniya kana sai ta ce amma al'ada bana Fatima ta ce yanzu ne nake gaya mu. Duk da baya. Domin ba mu yi sharadi cewa ko ya bi duniya kan na faɗa ba. Yanzu tunda ya bi duniya zai iya faɗa. Don kubutar da shi daga rantsuwa. Ba akhbarati ni ta bani labari kana ta ce amma ina ta rani bil amrin awwal tace lokacin da ya mun sani a karan farko fa innahu akhbarani anna jibrila kana yu'ariduhu fil qur'an ya ba da labarin cewa sayyidina jibrilu yana zuwa fi tukuri fi mukaffara alqur'ani yana bujiro mata karatu alqur'ani ya karanta shi ma ya karanta in ya karanta shi ma ya karanta da duk karatun da nayi wata a ne sunan da ajin islamiyya kenan a tauhidi da muka zo فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ai kaga ajiri da hatibu dadi ya zo gurin annabi ya karanta wannan ayar ce la shi kuma ya zo da cross a wuyansa yace wallahi ba haka muke ba balarabe ne ya ji abin da aka faɗa Allah ya ce sun riki malaman da fada fadan su a matsayin alloli ba Allah ba yace wallahi ba haka bane ya zo da kurafin sa a wuya yace ya rasulullah wannan abin da kuke faɗa ba haka bane yace ba mun kiyaye ba sai annabi yace ba sa halatta muku haramu ta haramta muku halal eh ce yace wannan sai Allah ya ce annabi yace to ai haka Allah yake nufi shine nake ga wa yaran da ke cewa kun ga wanda zai zuwa a sa mace mara kawai in azumi ya zo ya ce wai a ga mutum da annabi ya dauki ni ce to jahili ne bai fahimta ba wannan balarabe ne amma an ja aya da gane ba sai da annabi ya mata fi ko ba haka bane yace mata ga abin da wannan bayani shi ne mata fi shi ne tafi balarabe ne cikakke amma an ja ayi ne ce ba haka ake nufi ba annabi yace ga abin da ake ba kaza da kaza yace ana yi yace to haka ayi take nufi amma sai ga mutum ya hau ya an sa ba kyamara kawai yana cikin ne shi za ce cewa wai ta kallam ta arab in kana so ka zama mai kima ka shiru da bakinka wani yana magana sai ka ji a jewa da banza ne wallahi yana magana za ka gane a ce kwata kwata ba ba shi da hankali amma dan da ya shiru sai ya baka sha'awa na in ka san ba alheri za ka faɗa wai annabi ya baka shawara yi shiru yawa kulil khaira aw lillahi to kun gani me ba sai dai sai anna jibrila kana yu'ariduhu bil qur'an kullu sanatin marata ko da shekara yana zuwa sau daya su sauke alqur'ani wa innahu qad aradani bihi al'am marratayn amma wannan shekara ya zo mun sauke qur'ani sau biyu wala ara al'ajala illa kan iktaraba yace kan iktaraba yace ba na ganin komai dan gani da ajali ajali na ba shi cewa ya kusanto abin nufi na kusa barin duniya wannan ba komai yake nuna ba shi cewa na kusa barin duniya fattaki Allah wasbi annabi yake faɗi ba ki tsoron Allah kuma ki hakuri wa inni ni'mat talafu ala lak in kana so ka gano me ba nan salaf ko salafiya ga tana a salaf annabi yace madalla da salaf annabi shine salaf na farko in aka ce salafiya kun annabi kenan shine ba nan ta an fahimta da kyau ko domin a salaf din na farko annabi alaihi salatu wasalam sannan sa akwai wannan shine ba nan ta in kana neman ma'anar ga ta nan ka samu yace ni'mat salafu ana madalla da salaf magabaci ki na farko yace ni ana ne kala sai ta ce fa ba kai ku buka illadi ra'ayi na na ga ta ce ranar bada wata cewa ai ta ce shi ne ne wannan kukan da kika gani dole ai kuka sai na ana ce ni kullum muna ganin madina cikin haske amma annabi da barin duniya sai sai mana du falamma ra'a jaza'i yayin da ya ga tashin hankali na irin yadda na shiga wani yanayi ya hanyar sai tsara nisaniya sai kare min rada karo da biyu kare ce ya faɗi ba ya ce faɗi ba alatar zaina kin ba za ki yadda ba an ta kuni sai da da sa'in mu'mini ki zama ke ce shugabar shugabar matan mu'minai au sai da da sa'i hadi al'umma ko kuma shugaban matan wannan al'umma ba za ki so ki zama haka ba domin an sai zawo anan ana fassara shi ma da alkhawf yayin da annabi ya ga yadda ta furgi ta ta tsorata ta shiga wani yanayi duk ana fassara shi haka to kun ji dalili da ita kuma kamar yadda muka faɗa ita wannan na na fadimar kowa ya riga ita dama wato gwanati ita ake ce ummu abiha sai ina ga an ce ummu abiha alkunya ta ne shi kansa sai na aliya sunan babarsa Fatima eh ana ce mata zara'u mun faɗi dalilin ce mata basula an gane ko amma wasu da zaka yi ta ji a waka suna buƙatar dalili yawa kuma ita ce karama cikin ƴaƴan Annabi alaihi salatu wassalam ita ce karama na na faɗi sannan ita ce wanda wa kuma annabi ya kusanta duk cikin ƴaƴansa an gane ko a shekara ta arba'in da ɗaya bayan haifa annaba annabi yana shekara arba'in da ɗaya ya haife ta kaga shi zai kara tabbatar ma da cewa annabi ali da wato sallam ba bai aure na khadija yana shekara arba'in ba yawa wannan magana na cewa shekara ishirin da biyar ita tafi kwari tana ishirin da biyar yana ishirin da biyar da wata tafi kwari ɗaya daga cikin dalilai kenan wasu dalilan kuma da ake kawowa shi ne cewa da wahala ya shekara arba'in da haifi yaya bakwai ka kalli tazara yawa akwai da dalilai da suke kawowa da yawa a shekara ta biyu bayan hijira kuma sai na ali aure ta an gane ko a watan muharram shekara ta biyu sadakin da ya bayar shi ne sirki da yake da shi iya sirki aka bayar guda daya na karfe shi ma ba na gwal ba kamar yadda muka faɗa ta fi kowa kama da annabi alaihi salatu wasalam wajen magana da tafiya eh kuma duk lokacin da ta shigo annabi ya miƙe ya yi mata mara duk lokacin da ta shigo sannan bayan annabi ya wajen duniya da wata shida ita ma ta tafi radiyallahu ta'ala anha an binne ta ne inda aka binne a bakiya take bakiya inda aka binne dan gata wannan bakiya da kake gani sabai duk manyan sabai su da su zo da haka a bakiyu in dai dai gurin da take ji gidan a nan gidan akili daidai gurin gidan akili ta rasu kuma a daren talata daren talata ranar litinin da dare ke nan ko yau sannan a watan ramadan uku ga ramadan ta shekara ta goma sha ɗaya ne zama tunda bayan yi wata shida shi kuma annabi kaga farkon shekara ta sha ɗaya ne saboda haka haka ne in ka duba rabiul awwal zuwa ramadan wata ta shida kenan ko ko ba ka bane shi annabi a duniya a rabi da awwal a shekara ta daya ita kuma ta bar duniya a ramadana wata nawa kenan wata shida Allah ya saka musu da alheri wannan ita ce laraba da bakundi kaɗan ke na daga cikin tarihin laraba da sati mai zuwa zai mu yi ummu salama sai da ba na gama daga kace daga kawai ne ma yi wa minal hadith ne ba mu biya ba shiddatu ya ala adadi shaki rasulullah tsananin ka ba da kariya dangane da ya da sirrin annabi duk yadda ta faɗi sirrin annabi alaihi salatu wassalam na biyu mu'jiza zahira ga annabi alaihi salatu wassalam dangane da mu'jiza guda biyu cewa wato na na faɗi ma za ta zauna bayan sa eh kuma ita ce farkon haduwa da shi bayan ya ba duniya a cikin ƴaƴa kenan sannan kuma na taiwaciya da annabi ya masa cewa ta yi haƙuri eh domin duk wata rasuwa da za a je kai barin annabi duniya ba shi za ka ce idan ka tuno mahaifinka ya rasu to ka tuno annabi ya bar duniya sai ka ji taka da sauƙi eh domin wannan ta fi kowace girma shi za aka dawo daga binne ta kalli da akwai ta ce hankalinku ya kwanta kun zuba maka ta kun dawo kai da kake kalmar ka san cikin damuwa ka bade ta cikin damuwa ta bada Allah ya saka mu da kai abubuwan da muka faɗa da yi Allah ya ba mu da rasa wannan ko da Allah ya yi mana kamar yadda muke ta lalatawa muna mika ta'aziyar mu ga babban jigo a kasar nan Alhaji Aminu Dan Jata Allah ya yi mana kula da bayansa ayyukan sana da kai ne Allah ba ku sarki ya ba shi da sannan akwai ɗaya daga cikin zigazigai shi ma da muke faɗa a unguwar kuma da wannan masallaci mai albarka shi ne injiniya marigayi a injiniya a alaji kabiru mai rako duk wanda yake a masallacin nan mu kanmu da ba a masallacin ba mun za abubuwa da yawa ne gyaran banɗaki wannan lodowar da muka biya yanzu mun yi hadisi dubu ɗaya ɗari biyar da wani shi ya fara siyan littafi kofi ashirin lokacin da za a yi sai na ba wa mala awar sharadi na ce bari fara karatu ba sai an siya ana gaya masa yin to ba kudin kwabi a shirin ya ba su aka siyo na tabbatar akwai wanda da yawa dalilin wannan littafin har yanzu suna zuwa makaranta daga nan kuma aka samu wasu karkashiya har a wato abin ya ɗaure haka to ko karatun nan da muka yi yanzu sai ya samu lada wallahi ko karatun nan yanzu da muka yi yana da lada domin ya yi sadaka jariya wannan shi ake kira jariya ka ce littafi ka bayar a rika a karanta wani abu a sa amfani da shi to ba zai yanke ba to muna addu'a shi ma kamar yadda aka sani an binne shi a makka shi a makka ne ba madina ba muna roƙon Allah madaukakin sarki kun san ɗaya daga cikin fa'idodi wasu suna cewa na ga wani mahaukaci yana cewa wai da binne mutum a makka da Najeriya da ke ne na ga wannan hauka ne ba ilimi ne dalili shine yadda sallah take idan kai sallah raka'a biyu a Madina daidai take da dubu a nan wannan masallacin to haka nan sallar bukawa ita ma haka idan aka sallaci gawa kai ya masallacin Madina daidai take da ladan wato lada dubu na wanda kai a garo idan kuma a Makka ne raka'a biyu daidai take da sallah raka'a dubu ɗaya to haka ita wata gawa shi sa alkhairi in mutum ya je maka da madina alkhairan da yake samu kullum shawara da muke warwa kai sallah gida domin iya alkhairin kawai da ka gama sallah kana gamawa a ce salatu ala al-abwa wal adbar a kai ma mata tura a ce ma ba mace ɗaya ba kaɗan ne daga cikin lokutan haka da an ce salatu ala al-mayyiti ko ala al-mayyiti kaɗan ne amma duk sauran alal amuwa da ake matattu da yawa aka kawo za a tallafe su a lokaci ɗaya duk sallah a zahar la'asar maghrib isha har asuba ko wata sallah su ko da wuce sallar gawa mutum zai iya zuwa ya kwana talatin kullum a salloli biyar sai ya sallaci gawa to wannan ladan ne ba saboda haka akwai martaba sosai ko shakka babu muna roƙo Allah ya yafe mu Allah ya kula da bayan Allah madaukakin sarki ya saka su da kai ayyukan suna da kai ne Allah madaukakin sarki ya sa yi sai kuma Alhaji Kabiru fara ai wannan yana raina da eh da shi ma ne shi iyaye masallaci da yake fama da rashin lafiya to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah madaukakin sarki ya takaita masa ya tsaye masa da ciwon sa kafara dukan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka basu lafiya yau waje gaba ta karfi da na faɗa nake so in ƙara tunawa tunatar da mutane akwai har yanzu ko ba ku ta take musamman a karatun mu na amal da yau wa laila mata sun fara zuwa kuma ba su da littattafai na amal da yau wa laila to da littafin ya yake amma yanzu akwai wanda ya ga zai iya yin wani sadaka jariya za ka iya siyan ko ɗaya ne ka bayar amma shi ba kanana ba ne za ta yan ɗari biyar dubu ɗaya shi amalu yomi wa laila ya kai ɗari dubu bakwai kowanne ɗaya to na san dai ana za da haka biyar da dubu bakwai misali yau wato wanda Allah ya horewa zai iya yin sadaka jariya ko da littafi ɗaya ne to za a iya yi domin akwai musamman matan sun fara zuwa amma ba su da littafi wannan shi ne muka tallata da wanda zan koda zuwa ne mun magana na ce na zo zan sanar insha Allah ta'ala ina roƙon Allah da sunan ta tawa da su gudu da ba Allah ka ba mu jami'an ne albarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana kariya kariya ka ba mu ikon gudu da ta Allah ka ala ka ba mu duniya da lafiya kiran da ta aure ga wanda da aure ta kuwa ga wanda ta gela ba ina roƙon Allah da sunan ta tawa da su gudu da ka shi wanda ke cikin damuwa Allah ka sani Allah ka yaye mu ina roƙon Allah da sunan ta tawa ya mu da sani Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya wani yake لا ولا ولا يا ولا يا ولا اللهم امنا في اوطاننا واصلح حريمتنا ولا امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا الله Oke, sai kila da rai ba, a yanzu